بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم laraba sha bakwai ga watan rabi'u sani hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da ɗaya ga watan sha ɗaya miladiya tana da dubu biyu da ishirin da uku za mu shiga darasin sira a littafin ashifa bi tarifi hukukil mustafa na imam qabi iyad muna cikin wa amma khuluquhu sallallahu alaihi wasallam fil wafa ko mun yi darasi ɗaya a ciki yake cewa waƙar salla alaihi salatu wassalam shi ne? Hakika manzon Allah alaihi salatu wassalam ya yi salla bi umamata ibnatihi zainaba yana ɗauke da umama ‘yar ‘yar shi zainab manzo Allah yana ɗauke da ita ya hamiluwa ala atikihi ya ɗaura ta a kan dokin wuyansa yana sallah tana kan ainihin wuyan kafaɗan shi fai za sajada idan zai sujada wa za'aha sai ajiye ta idan ya gama sujada wai za kama idan zai miƙe hamalaha sai ya ɗauke ta ya miƙe tare da ita manzon Allah ya yi sallah a wannan halin kaga duka dai dama babin yana nuna mana kyakkyawan sabo da kuma sadar da zumunci kaga ita wannan jikarsa ce ‘yar ‘yar shi ce’ saboda sabo da ainihin zumunci manzo Allah har yana sallah ma bai manta da ita ba yana rike da ita yana daukanta akan kafadan shi yana sallah da ita ita umama yar Zainab ce Zainab kuma ita ce babban yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya aura wa Abul As Abul As kuma ainihin kamar haɗin gida aka yi dan gyatumarsa da ita sai da Khadija ya da kanwa ne sai dai bai musulunta ba har sai da aka yi hijira aka karɓo ainihin zainab din aka dawo da ita kafin a fato makka ya zo ya musulunta musulunci ya shi ya yi kyau manzo Allah ya miyar masa da matar shi wasu suna cewa da sabon aure wasu suna cewa da wancan ainihin auren sa na da aka miyar masa da matar shi dai matsala ce fiqhiyya malaman fiqh suna da maganganu da yawa akai yace wa an abi qatada an ruwaito daga sayyidina abu qatada radiyallahu anhu yace wa fada wafdun lin najashi wafdun wasu jama'a yan aike lin najashi na ainihin sarkin habasha najashi wa fada sun zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kaman ainihin al'umma ne wasu jama'a ne wanda najashi ya aiko su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka zo faƙaman nabi sallallahu alaihi wasallam ya khudumuhum annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya tashi yana musu hidima ya kawo ruwa ya kawo kaza haka faqala lahu ashabu sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mushi nafika ya rasulullahi mun isar maka ka zauna duk zamu yi wannan aikin faqala annabi ya ce in innahum kanu li ashabina mukrimina wa'annan mutanen sun kasance masu karramawa ga sabon lokacin da sabon suka je can sun karrama sun mutunta musu wa inni uhibbu an ukafi ahum ni ina son in saka musu dama Allah ya ce me hal jazaul ihsani illa al ihsan jaza'an wifaqa yace yadda suka wa mutanen mu haka nake so in yi musu kaga wannan duk manzo Allah yana karantarwa ne yana nuna ainihin kar mutum ya girman kai kuma yana nuna idan mutum ya zo ka karrama shi ka nuna yana da matsayi a wajenka duk da in ka aika wani ma abin da zaka yi zai yi amma in ya ga da kanka ka tashi kake kaga ai zai fi ganin darajar abin walamma ji'a bi ukhtihi min ar-rida'a yayin da aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yar uwar shi ta shayarwa wanda ake cewa ashayma'u fi sabaya hawazina a ribatattun nan na hawazina lokacin da aka je aka yakin a hawazin sai aka kamo a cikin fursunonin yakin da aka kamo akwai yar uwar shi ta shayarwa wata arrafat lahu ta sanar da kanta ta yi tarifin kanta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullahi ni ce fa wance yar wance yar ainihin wanda kuka sha nono ɗaya tare da an ce ita lokacin da aka yi manzo Allah shayarwa ita ta data ta riske renan manzo Allah da ita da gyatumar ta Halima take ga marka tuna lokacin da muke kaza nake ma kaza nake ma kaza ta sanar da kanta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi take basada da hari da ahu ya tuɓe mayafin shi ya shimfiɗa mata wa qala la yace mata in ahbabti ya bata zabi yace idan kina so a kamti indi ki zauna a wuri na kin zo wajen dan uwanki mukarramatan abar karramawa muhabbabatan abin so zaki zauna a cikin daraja a cikin karramawa a cikin soyayya au ko kuma idan kin ga kina bukata matta'atuki zan ji yadda ke daɗi zan miki goma na arziki wa rajati ila qaumiki sai ki koma wajen jama'ar ki duk wanda kika saba shi za a yi waktarat qaumaha kash sai ta zabi ainihin jama'an ta tace gaskiya tana so ta koma gida duk da dai an tabbatar da cewa ta musulunta musuluncin ta yayi kyau amma sai ta zabi jama'anta tunda shi manzo Allah dama baya takura mutum dan an ce ko Zaid bin Harisa ai daga ƙarshe jama'ansa sun zo iyayensa sun zo suka ce ya Rasulullahi wannan dan mu ne a taimaka a ba mu shi sai manzo Allah ya ce a kira shi a ba shi zabi in ya zabe ku tafi da shi suna zuwa ga ainihin iyayen ga kuma manzo Allah ya ce gaskiya Rasulullahi ba zan iya zaben wani a kanka ba sai ya ce to kun ji shi ya zabi zama da mu saboda haka sai ya zauna to ita ma ya ba ta zabi sai ta zabi jama'anta fa faktarar qauma fa matta'aha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je da ita dadi ya bata bawa ya bata baiwa ya bata garke na awaki ya mata goma na arziki sannan aka mai da ita wajen jama'ata wa qala abu tufail abu tufail yace ra'aytun nabiyya kaga wannan dai yana nuna sadar da zumunci yace ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wasallama naga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ana gulamun yace lokacin ina yaro ban balaga ba iz aqbalat imra'atun yayin da wata mace ta fuskanto hatta da nadminu har ta kusanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fabbasada lahari da'ahu sai ya shimfida mata mayafin shi kaga wannan fa wato a wannan zamanin kurewan karramawa ne a ce mutum mayafin da yake jikin shi ya bude ya shimfida maka kamar yanzu ne a ce sarki yana kan mulkin shi a kan kujerar mulkin shi wanda ana ganin motsi ma baya yi mutum ya zo ya tashi ya ce zai zauna a kan wannan kujerar mulkin kaga ai babban abu ne to kaman haka manzo Allah mayafin bayan shi ya tube ya shimfida mata ya zaunar da ita fajalasat alai ta zauna akan wannan mayafin fa qultu man hazihi abu tubail yace sai na ce wannan kuma wace ce kalu sai suka ce mun ummuhu allati arba'athu ai mamarsa ce wanda ta shayar da shi wa an amr ibn sa'ib arwaito daga amru dan sa'ib kaga shayarwa ba abun wasa bane babban abu ne amma yanzu mutane sun dauke shi kamar abun wasa ko a gidan biki wai mace sai ta dauki yaro kawai ta sa a nonon ta sha nono da sauransu dan in fa ta yi wannan to fa ta zama uwarsa ta shayarwa kusan ainihin darajar uwarsa take da shi har a wajen ainihin wajen haramci ma kaga ba zai yiwu ya auri yarta ba ba zai yiwu ya aure ta ba da sauran dai irin wayannan abubuwan gaba daya to ainihin uwa ta shayarwa manzo Allah yana karrama ta kamar uwa ta haihuwa وعن عمرو بن السائب أرويته لك سيدنا عمرو بن السائب يأتي أن رسول الله منذ الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما وترانينا زوني فأقبل أبوه من الرضاء sai baban shi na shayarwa ya fuskanto wanda wani ruwaya ana cewa alharis ne ya fuskanto fawwa ba'a lahu ba'da saubihi sai ya azamar wani sashi na tufafin shi ya shimfiɗa mar wani gefe na ainihin tufafin shi faqa da alaihi ya zauna akai summa aqbalat ummuhu sannan jatumarsa mamarsa ta shayarwa ta fuskanto ita ma fa da lahu shiqqa saubihi min janibi al-akhar sai aza mata ɗaya tsagin ainihin tufafin na ɗaya gefen ya shimfiɗa mata ɗaya gefen ita ma fajjala sad alaihi ta zo ta zauna a kai kaga shimfiɗan ya cika kenan nan gefen ga baban shi na shayarwa nan gefen ga mamarsa ta shayarwa summa aqbala akhuhu min ar-rida'a sannan dan uwan shi na shayarwa shi ma ya fuskanto faƙama sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi fa ajlasa bayna dai ya zaunar da shi a gaban shi wannan kaga duka dai yana nuna karrama ainihin dan uwa da kuma iyaye na shayarwa wa kana yab'asu ila suwaiba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance bayan an yi jira an koma Madina ma yana aikowa suwaiba maulati abi lahabin barariyar baiwa ta abu lahab murbi'atihi wacce ita ma tana ɗaya daga cikin masu shayar da shi bisilatin yana aiko mata da ainihin kaya na kyauta wacce suwatin da kuma tufafi yana ɗaukan kayan abinci da tufafi da sauran abubuwa ya haɗa ya aika mata nan ainihin makka ya ce a kai mata saboda sadar da zumunci na shayar da shi da ta yi falamma matat yayin da ta mutu ta bar duniya sa'ala manzo Allah sai yake tambayan man baqiya min qarabatiha to tunda yanzu ba ta duniya wa ya saura daga cikin danginta mu ci gaba da ainihin kyautata musu faƙila la ahada sai aka ce ai yanzu kan babu wani a cikin danginta wanda ya rage to daga nan ne tukuna ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daina aiko da abin da yake bata wa fi hadisi khadija ya zo a cikin hadisin sai da khadija radiyallahu anha tace anna qalat aisha sai da khadija tace qalat lahu sallallahu haka ne wa fi hadisi khadija radiyallahu anha annaha qalat lahu sallallahu alaihi wasallam ita sai da khadija ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce abshir lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin shi ya tashi a farkon kawo wayi sai take cewa kai farin ciki fa wallahi la yahzunuka Allah wallahi Allah ba zai bakanta maka ba a wani ruwayan kuma la yukhzika Allah Allah ba zai kunyata ka ba abadan har abada saboda me saboda innaka latasilur rahima kai kana sadar da zumunci wata hamilul kalla kana ɗaukan nauyin mutane wa taksibul ma'aduma kana tsoratar da marashi ma'ana kana bawo wanda ba su da shi abin da suke bukata wa taqribai fa kuma kana ciyar da bako kana garan bako wa tu'inu kana taimakawa ala nawaibil haqqi a bisa musibu na gaskiya to wa'annan abubuwan matukar indiya mutum yana yin su to Allah ba zai kunyata shi ba kamar yadda sai da Khadija ta ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wa'annan sune kurewa a makarimul akhlaq la samu dace